أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Bonfere muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci a yau muna 26 ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wato suratu al'amfal to darussanmu na tafsiri sun fara ban kwana don gobe ne ya kamata kenan mu dakatar da karatu sannan kuma sura ita ma gata nan dai tana ban kwana ba mu sani ba dai ko mu kai karshen sura ba dai muna gilli gillin kai karshen ta to a jiya mun tsaya aya ta 70 zuwa aya ta 71 a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wa in yuridu khiyanataka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم to kamar yadda muka saba muna gabatar da alfuruq al-lughawiyya a yau ma za mu dan tabo kaɗan daga cikinsu insha Allah ta'ala gobe da za mu kai ƙarshen tafsiri sai mu dan tabo na ƙarshe mu yi bayani a kansu dama mun sha ɗaukar mun yi alƙawari kuma muna Allah yana ba mu iko muna cikawa to a yau za mu dan tabo bambanci tsakanin lam da lamma an gane ko dukkan su lam da lamma wato an ce lam da larabci lam yaf'al ko lamma yaf'al harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin harufa ne da suke nuna an kore abu sannan za su yi mafi'ili mudari'i jazma ɗauri kenan ko ɗarmu ko sukuni wa kalbin kuma za su maida shi ya juyar da shi domin fi'ili mudari'i yaf'alu ne amma an ka ce lam yaf'al to ya maida shi madi qalabahu ila al-madi ko ko lam ma yaf'al bai aikata ba kenan ya nuna cewa abin wato ba aikata ba to sai dai malamai suke cewa akwai bambanci tsakankanin su na farko ita lam an gane ko ana iya sa mata harafi na sharaɗi ya shiga cikinta amma ita lamma bai yiwuwa wannan kinan kaga tana ana iya bambanta su Allah ce fa illam taf'alu walan taf'alu kaga fa illam in sannan lam taf'alu ba aka cewa fa illam ma taf'alu wannan babu shi a larabci ina fata an fahimci ni to sannan kuma malamai suke cewa ita lam yana yiwa abin da an ka kore gare ta wato ya yanke ina fata an fahimce ni sannan kuma ita lamma idan an kore abu da ita to bai yanke ba yana yiwa ya ci gaba amma ita in an ce lam tana yiwa ya yanki tana yiwa yankewa har yanzu akwai ta amma an ce lamma ana nufin a'a tabbas har yanzu ba a wato abin nan ba abin yana iya ci gaba ina fata an fahimce ni yanzu in ka ce azamtu ala safari walan ma usafir kenan na yi niyyar yin balaguro amma ban yi balaguro ba ai walan ma usafir fi zaman al wala fil hali ban yi ba a yanzu kuma ban yi ba a can da kuma yanzu ban yi ba amma yana yiwa zuwa gaba kai ina fata an fahimta shine abin da ake son a ce to suka ce abu na gaba shine ita lamma tana nufin abinda an ka kore yana yiwuwa ana tunanin ana ɗarɗar ana sa tsammanin zai faru qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum kinan tana yiwa imani ya shiga cikin zukatansu amma dai bai shiga ba sannan abinda an ka kore da lamma to suka ce bai yiwa sai zai kasance wato abu ne wanda bai jima da wucewa ba ma'ana ba abu ne wanda ya wuce sosai misali sun kace zaka ce lam yakun sa'idun muqiman indana fil amil madi an gane ko amma baka cewa lamma yakun sa'idun muqiman indana fil amil madi domin amil madi abu ne wanda ya nisa amma da kace lamma ana nufin a'a abin nan kina an kore shi yana nufin bai jima da wucewa ba haka suka ce in ji malamai sannan abu na gaba na karshe game da lamma sun kace wato ita lamma ana iya shafe fi'ilinta domin akwai abin da zai iya nuna shi in an samu kamar abin da suke cewa dilalatu siyaq ko maqam ina fata an fahimce ni kamar yanzu in ka ce azamtu ala safar walamma sai ka yi shi ka cire fi'ilin ai walamma usafir amma ita lam ba ai mata wannan ina fata an fahimta to kalima ta gaba sai kalima ta thumma da thummata in an ka ce thumma shi harafi na na atfi wanda yake hada abubuwa yufidu tartib amma galibi tun da galibi za mu ci yana nufin wannan ya zo bayan wannan shi ne tartibi ma'at tarahi kuma yana nuna akwai tazara in ce ja a muhammad thumma ahmad kaga thumma ina nufin muhammad ya fara zuwa sannan ahmad an gane ko to shi ne tartibi sannan tarahi ya nuna akwai dan jinkiri tsakankanin su sannan kuma ita thumma ana atafin mufrad da mufrad ana atafin jumla da jumla kenan yanzu in ce ja'a muhammad thumma ahmad kaga muhammad da ahmad mufrad mufrad ne koko in ce ja'a muhammad thumma ja'a ahmad kaga jumla da jumla thummata sai a ƙara ta'un wadda take maftuha to ita ko sun kace harfu atfin harfi ta atfi tana nufin tartibi kamar da mun ka faɗa shine jeran ta abu dole wanda ya zo farko shine zai fara zuwa wattarahi sannan kuma yana nuna akwai jinkiri sai dai sun kace lakinnahu makhsusun bi atfil jumal ita thumma ba a amfani da ita sai inda wato za a sa jumloli ma'ana abin da suke son su ce ita kaga sun ba da misali salla sa'idun aljumu'ata thumma tatawajjaha ila aljabali kaga thumma tawajjaha jumla da jumla ina fata an fahimci ni kenan ita thummata in ka gane ta sai jumla da jumla kamar yadda malamai suka ce eh kalima ta gaba sai kalima ta idza da in kalima ta idza ita zarfu zaman ne an gane ko sannan shi ko zarfu zaman ismu ne ba harfi na ba sannan ita idza ana idafa ta ce zuwa ga jumla ta sharadinta ina fata an fahimce ni sannan ita in an ka kawo ta galibi tufidul jazm bi wuqu'i shartiha galibi ana da tabbaci ko ana da wato kamar cikin kaso 90 cikin 100 ko abin da ya kama da haka ana ganin abinta zai zai afku wato abin nan au tarjiha wuqu'ihi ko kuma ana rinjaye suwa kenan ana nufin 100 bisa 100 zai afku koko wato kaso fiye da hamsin abin da yake da alaƙa da sharaɗin ta jawabinta zai faru an gane ko shi yasa za ku ga idan fi'ilinta zai zo sharaɗinta zai zo galibi tare da fi'ili ma zai abin da yake nuna har ya riga ya abku ina fata an fahimci ni idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba kaga idza jaa ana nufin hamma ya zo abu ne wanda zai zo amma saboda ana da tahakkukin shi Allah yana da tabbacin duk abin da ya so zai kasance kaga sai aka yi amfani da shi ina fata an fahimta to ita ko in harafita ba suna bace kinan nan tabbabanta da idza sannan abin da yake da alaka da in ba tabbat bane zai faru kuma ana da shakka cikin lokacin da zai faru ko kuma ana ganin abin wani lokaci ne yake faruwa bai cika afkowa ba an gane ko akwai raunin cewa zai faru shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kaga in fasiki ya zo muku da labari don zuwan fasiki da labari ba a bari wanda ko da yaushe kullun sai ya kawo labarin ina fata an fahimta an gane ko to sai ai hattara kuma wannan aya in shi suna amfani da ita cewa kan sahabbai ta faru kenan ana iya fasikantar da sahabbai tunda an ce in ja'akum fasiqun bi naba'in sai ai hattara saboda akida ce da take mummuna nan wani abu na an ke ce in fasiki ya zo da labari ko da wani wannan abin ya faru Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya gafarta musu kenan ba za a atta'ib midan zambi kamar la zamba ba sahabin da wannan kissa ta abu gare shi an ce an gafarta mishi shikenan wal qad afa ankum ko ba ka ba ma yudrika anna Allah tala ala ahli badr fa qala lahum if'alu ma shi'tum fa qad lakum kuma Allah ya ce radiyallahu anhum ya yadda da sahabban nan laqad لقد رضي الله عن المؤمنين shi kace fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin kenan lokacin da ku yarda Allah ta tabbata ga sahabbai fasikanci ya dauke gare su dan ya ce fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin kuma Allah ba zai yi yayi ƙarya ba ya ce ya yafe mutun ya yarda da shi kai ka dawo ka ce a ba haka nan na ba Allah bai gane ba ko ko Allah bai sani ba wal iyaz billah ai hatta eh kalima ta karshe duk da yake lokaci ya tafi sai wato fi'ili wanda yake thulathi da kuma fi'ili wanda yake khumathi wato fa'ila da tafa'ala an gane ko misali wani lokaci ana samun fi'ili sai ka iske wazanin shi ya bambanta ma'ani sun bambanta cikin ilimin sarfu ko wani fi'ili ko wani wazani yana da ma'anonin da yake dauka shi yasa rashin sanin ilimin sarfu yana iya sa ɗalibin ilimi ya fassara abu ba daidai ba bari mu dan diba daga cikin su in an ce athima shine yayi zunubi min babu ta'iba ta'iba yat'abu athima ya'thamu waqa'a fil ithmi ay adh-dhanbi ya aikata zunubi qala Allah ta'ala Allah ya ce inna ba'da adh-dhanni ithm wato sashin zato zunubi na ba dukkan zato ba hadda hadisin da aka cewa adh-dhannu dhanbun adh-dhannu dhanbun walau kana haqqan ba hadisi bane wannan hayaniya ce bai tabbata hadisi ba an gane ko ta'assama shine kaffa anil ismi an ce tafa'ala kinan ya kame daga aikata zunubi wata jannabahu ya nisance shi kenan fulanun taqiyyun idan an ce wani mai tsoron Allah ne ya ta'assamu min fi'lil munkarat yana kyamar ya aikata kinan kaga asima ya aikata ta'assama ya nisanci aikatawa to misalin shi kuma hajada an gane ko yahjudu hujudan da hababba min babi dakhala yadkhulu nama laylan yayi bacci da daddare tahajjada to nan ko imtana amilal hujud ya ki yin bacci kaga tafa'ala ita nuna bai yi baccin ba shi yasa an ka samu salatu tahajjud sallah wadda ake yi da daddare wadda ake barin bacci ba a yi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sai haraja an gane ko min babi tariba an gane ko an gane ko min babi tariba da fariha harija yahraju ضاق يا يقمتي قال الله تعالى التي ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كنا أبو يا يقمتي تحرج أي تحفظ من الحرج والضيق يا يقوكرين يكاري كان شدق قسام كنتي دكما زنوبي إنا فاتا أنفمتيني حانث في يمينه يعني أنت حانث من باب طريبة أنغانيكو من باب فرح يفرح طريبة يطرب حنث يحنث أنغانيكو لم يبر فيها bai cika alkawalin shi ba an gane ko bai yi da'a ba walam yufi bi qasamihi bai cika ba wal hinth aidan adh-dhanbul azim in an ce al hinth shine zunubi mai girma Allah ce wa kanu yusirruna ala al hinth al azim sun kasance suna dogewa tahannasa kuma shine ya ato fa'ala ma yukhrijuhu min al hinth ay al ithm ya aikata abin da zai fitar da shi daga zunubi ko laifi wa ta'abbada Allah kuma ya bauta ma Allah shi yasa zo cikin hadisi na sahihul bukhari كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد an gane ko ya tahannasu fi ghar hira yana ibada an gane ko shine sun ka fassara shi huwa ta'abbud al-layali dhawatil adad wanda sun ka kira shi al-mudraj kamar rawi na kawo shi ba wai hadisi bane ina fata an fahimce ni to shi yasa za ku ga wadansu abubuwa abin nan eh kalima ta karshe haba da tahawwaba in an ce haba yahubu hauban wato min babi ada ya'udu kinan iktasaba al-ithm ya aikata zunubi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira huban nan zunubi ake nufi mai girma tahawwaba aina fa an nafsihi al-hub ya tunkuɗe ma kansa an gane ko ko ya kore ma kansa al-hub zalunci ko zunubi za a ce fulanun mutahawwibun wa muta'athimun wa mutaharrijun kinan yub'idu nafsahu anil hubi wal ithmi wal haraj ya nisantar da kanshi daga wato zunubi da kunci an gane ko da kuma wato zunubi yanci mutahawwib daga zunubi muta'affim daga laifi mutaharrij daga kuma abinda zai sashi kunci duka abubuwa ne masu amfani ɗalibin ilimi ya san su saboda wata rana kasu bugar da shi ya je ya fassara ba daidai ba Allah ya taimake mu Allah rama bayani ya dan dauki sabo mu sake maimaita wannan aya din وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم nan Allah ya kira ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ka gaya ma waɗanda suke hannunku daga cikin wato ribabbin yaƙi mun ce akwai qira'a usara ta Abu Amr da wato Imam Abu Ja'far in ya'lamu Allahu fi qulubikum khaira in Allah ya san akwai alkhairi a tattare da ku malamai sun fassara khairan nan da ma'ana imanan wa ikhlasan imani da ikhlasi yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum to Allah zai baku alkhairi yu'tikum bai ce yu'tikum ba domin jawabu wato ash-shartina shi ko fi'ili wanda yake mu'tallul akhir in yazo fi halatul jazmi ana shafi harful illa kamar yadda malaman nahwu sun kai bayani mimma ukhidha minkum yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai baku alkhair fiye da alkhairin abinda anka karba daga gare ku nan ismu tafdil na wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku ay yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku an shafe maf'ulun bih wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ni kuma Allah mai jin kai ne bayani ya gabata akan wannan aya ajiya to sai Allah ce wa in yuridu khiyanataka in suna kokarin su yaudare ka ne ko suna nufin wato su yaudare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kalima ta khiyana nan ta zo da ya'un amma asalinta wato abin nan ne asalinta wawun ne domin zaka iske galibi wawun in kasra ta gabace ta a larabci za a maida ta wato mi za a maida ta ya'un ya za mu yi mu gane wannan tasrifin fi'ilin za mu koma za mu ce khana yakhunu kaga an ce ya hunu ba a ce ya hinu ba sai a nuna maka asalin tawawun ne shi yasa in an kai tasrifin fi'ili ko an ka maida shi musanna ko an ka maida shi jam'i in ana sarrafa suna da fi'ili yanzu ana gane asalin ta an gane ko kenan asalin shi khiwana taka ne amma sai aka yi taklibin wawun ta koma ya'un wa in yuridu khiyanataka idan suna gurin ko sun yi niyyar su yaudare ka ne faqad khanu Allah sun yaudari Allah nan muka ce ba a cewa ana yaudara Allah dan Allah ya san komai sai dai a cina ana nufin a itikadin su sun yaudari Allah suna sa tsammanin sun yaudari Allah ko kuma dama Allah ya yi alkawari da kowa in ka zo a nan duniya zaka bauta mishi kamar yadda bayani ya tabbata an ba mu an ba duwatsu da sammai da kasai amana ba su dauka ba kamar yadda aya cikin suratul ahzab ta yi bayani inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan dan adam ya dauki wannan amana da ya dauke ta kuma Allah ya bayani a cikin suratu wato al-a'raf yadda ya dauke ta wa iz akhadha ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كوا تنجينا تكين ساسوا النبي آدم ألا يفتد دمو يتشي ba ni ne ubangijin kuma kuka ce lalle tabbas kai ne in muka zo za mu bauta ma amma mun dauko alkawali ina fata an fahimce ni to kenan khanullah sun yaudari Allah sun canza wannan amana da tauhidi da suka dauka an gane ko fa amkana minhum ina fata an fahimta fa amkana minhum kenan sai Allah subhanahu wataala ya baka iko akan su malamai sun yi abin nan magana ta jancan yaudara Allah sai mun fahimci cewa shi Allah ilimin shi shamilul li kulli shay Allah ilimin shi ya kewaye komai kenan ba za a iya yaudara Allah ba malamai suka ce alima ma kana Allah ya san abin da ya wuce wa alima ma ya kunu Allah ya san abin da yake kasancewa wa alima ma sai ya kunu Allah ya san abin da zai kasance sannan wa alima ma la ya kunu ma lam ya kun lauka na kaifa ya kunu Allah ya san abin da ya wuce bai kasance ba Allah ya san inda ya kasance to ga yadda bai kasancewa wa alima ma la ya kunu lauka na kaifa ya kunu abin da yanzu bai kasance ba amma can gaba ma ba zai kasance ba Allah ya san inda zai kasance to ga yadda bai kasancewa shi yasa duka waɗanda abubuwa ilimin Allah ya kewaye da su alima ma kana Allah ya san abin da ya gabata duk abin da ya gabata Allah ya san shi yanzu misali mutanen da suka mutu waɗanda suka gabata duk Allah ya san su duk abubuwan da suka wuce Allah ya san sun riga sun wuce wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake abkuwa a yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai kasancewa abubuwan da duk za a yi waɗanda za su kasance Allah ya san su Allah bai jahilce su ba to sai malamai suka ce wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da ya wuce bai kasance ba amma Allah ya san inda ya kasance to Allah ya san da yadda zai kasancewa munafikai da suka kifita yaki su tafi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita yaki tare da ku da basu kara muku komai ba sai ragwancewa da ragacewa kaga wannan yakin har abada an riga an riga an wuce basu fitan ba ba za su fita ba amma Allah ya san ga yadda suke ina fata an fahimci ni ga dama sun fitan ma da ba alkhairi bane kaga Allah ya riga ya kewaye sani da wannan to wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda yanzu bai kasance ba amma Allah ya san har abada kuma ba zai kasance ba ba wai ya kasance ba a'a har abada ba zai kasance ba to Allah ya san inda ya kasance to da da Allah ya san yadda zai kasancewa Allah subhanahu wataala ya bada labarin yan wuta za su nemi a dawo da su duniya za su bauta ma Allah kaga yanzu dai kiyama bata tsayu ba to Allah yana babu labarin can zuwa gaba za su nema to sai amma Allah ya faɗa cewa da ya maido su da ba za su bi Allah ba walau tara iz wuqifu ala an-nar fa qalu يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله تدا أما يدسوا دا سن داو أكن كافرتي كريا سكي كاغا ينزو قيامة بتسأيو با كينن ما لا يكون بذي كسنتي با أما الله يسأل لو كان كيف يكون dan haka da an kace sun yaudare Allah ba ana nufin wanda za su iya yaudare Allah ba a tunanin su sun yaudare Allah ko kuma sun canza tauhidi tauhidi za a cewa sun yaudare Allah amma kamar sun yaudare ubangiji ne amma Allah ya san mai gaskiya Allah ya san mai ƙarya sai mun yi hatara da wannan fa amkana minhum sai Allah ya bada iko daga gare su malamai suka ce to wannan fi'ili ba lazimi bane ma'ana muta'addi na fa amkana ka minhum ko fa amkana ka wa ummataka minhum sai Allah ya bada iko ya baka iko wato abin nan da kai da al'ummaka da an kai yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala a yaƙin badar Allah ya bada iko akan su ko ba haka ba wato Allah ne ya bada iko don ba ƙarfin su na ba ya ba su iko falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim dhalikum wa anna Allah muhinu kaydil kafirin Allah ne ya raunata su ya ba ku iko fa amkanaka kenan wa ummataka minhum Allah ya baka iko da kai da al'ummaka kuma ya hayya muku ya gyara muku yadda za ku ci nasara domin shi ya kawo taimako na mala'iku da sauran abubuwa idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al a'naq wadribu minhum kull banan fa amkanaka minhum wadansu abin nan kenan fa amkanaka mun kaddara kafin ne kawai ne ce mun kara cikin alqur'ani wadansu malamai sun kace asalin kalima ta amkana daga al-makanu ne wasu sun kace a'a asalinta daga al-imkanu ne shine al-istita'a iko waɗansu sun ce daga almakana ne shine azzafru samun abu ka kama shi amma malamai suka ce zance mafi inganci asalinta daga almakanu ne daga wuri kenan amkana kamar na baka wuri ka zartar da abin da kake so daga baya sai an kai amfani da ita wato ga dukkan abin da aka baka iko akan shi kenan sai ta tashi daga wuri shi yasa zaku qur'ani yana amfani da ita walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un da sauran ayoyin alkur'ani wallahu Allah alimun Allah masanina hakimun Allah gwanina Allah alimun Allah ya san komai ma'ana da Allah ya baku nasara a kansu sannan Allah ya ɗora ku a kansu Allah cikakken sani gare shi sai haka hakimun Allah gwanina ya san kun cancanci nasara ya baku ita ya san busu cancanci nasara ba shi yasa ya hana su ita kuma shi yasa Allah ya bar ku hakkun ka karbi fansa kun kai ijtihadi da Allah bai so ba da ba zai bari ba hakku yi wannan ijtihadin sai ya hana ku ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam sai Allah ce innal ladina amanu
innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير na'am kamar yadda muka saba muna dan bibiyar kalmomin da malam mai jalali ne ya kawo sannan mu dawo mu ƙara waɗansu bayanai da muke gani waɗanda muka ɗan kalato da kuma abin da Allah ya ba mu na fahimta innal ladhina amanu malam da yazo karkashin wannan aya mai jalale ne kenan bai wato inda ya kawo fassara nan zamu kawo kalmomin da za a fassara innal ladhina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu fi sabilillah wato dan daukakar da kalimar Allah wa humul muhajirun su ne masu yin wato hijira wallazina awau da waɗanda awau suka taimako suka ba da mafaka kenan awawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam suka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafaka wa nasaru kuma suka taimaka wa humul ansar su ne ansar da suka taimaki mutanen madina kenan ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan sashen su waliyan sashi ne majibin talamarin sashi ne fin nusrati a wajen taimakon juna za su taimaki juna wal irthi da gado za su gadi juna lokacin da muhajirin sun kai hijira suka zo suka iske ansar su muhajirin suna cikin talauci sun baro garin su sun baro ƴaƴansu sun baro matansu sun baro komai nasu da matsayin su duk abin da suka mallaka sun zo madina suna matsayin talakawa sai aka kulla alaka akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainal muhajirin wal ansar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla alaka tsakanin akha daga al ukhuwa ne daga al akh an sanya wato ƴan uwantaka tsakanin muhajirina da ansar wannan yana gadon wannan wannan yana gadon wannan suka taimaka musu da dukiya suka nuna musu kasuwanci suka raba gidajen su suka yi komi suka nuna musu kauna ta gaskiya shi yasa Allah ya kira su waɗannan mutane ne masu gaskiya ulaika humus sadiqun a cikin wato suratu al-hashr kadiba ka gani an gane ko malin yace to walladina amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru busu yi hijira ba malakum min walayatihim bi kasril wawi wa fathiha yace akwai qira'a kenan bi kasril wawi min wilayatihim wa fathiha min walayatihim sai dai malam bai kawo wane ne ya karanta da kasrul wawi ba wane ne ya karanta da fathul wawi a cikin qurra da muke da su guda goma qira'o'i mutawatira daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu hamza shi ya karanta bi kasrul wawi malakum min wilayatihim an gane ko bayani zai zo kan bayanin da malamai suka yi ba ku da wani jibintan lamari nasu min shay'in na wani abu fala irsa bainakum babu gado tsakankanin ku wa bainahum da su wala nasiba lahum fil ghanima ba su da rabo kuma cikin ganima wadda za a raba yan aje wajen yaki hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira malam yace wa hadha mansukhun bi akhir sura wannan aya kuma an shafe hukuncin ta na gadon da suke yi da karshen sura kenan sai zaman to gado ya koma yanzu ba da yan uwantaka ta addini ba a'a da yan uwantaka ta jini saboda sun shigo cikin addini kenan su sun hada biyu sai aka wato shafe wannan ina fatan an fahimce ni da kuma zancen hijira bayan an ƙara hijira taimako na taimako na addini za a taimake musulmi a kowane lokaci kenan za a shafe wannan cewa ba za a taimaka ba sai an yi hijira don yanzu babu zancen hijira zuwa wato madina ala ayyata hal dai bayani zai zo zuwa gaba wa in istansarukum fid din idan suka nemi taimakon ku a cikin addini domin alifin wasinu wata asilinta a larabci tana nufin wato tambaya nema an gane ko shine asalin ma'anarta amma tana ɗaukar ma'ana fiye da goma wato an ce nasara ya taimaka istansara ya nemi a taimake shi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara masa wa in istansarukum fid din idan suka nemi taimakon ku a cikin addini an gane ko fa alaikumun nasr wato to taimako ya zan wajibi akan ku lahum nasu alal kufari akan kafirai illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai in akwai alƙawali tsakanin ku da waɗannan kafirai ma'ana idan waɗansu kafirai suka zalunce su ko suka kai musu hari suka nemi taimakon ku dole na ku taimaka musu ina fatan ana fahimta ta sai in kun kulla yarjejeniya tsakanin ku da kafirai to na akwai matsala tunda ba za ku saba alƙawali ba to duk da yake waɗansu malamai suna ganin ko kun kulla alkawari idan sun je sun kai musu hari to ba za ku yi kallo ba a ce ku jira su ruruza da su sai dai ku ware wannan alkawarin a je a yaki domin bai dace ku shiga abin nan ba cikin yarjejeniya ta zaman lafiya in ba wato ta musulmi gaba ɗaya ba akwai maganganu na malamai illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun ay ahdun fala tansuruhum alaihim kenan nan ba za ku taimake su ba akan mi akan kafirai to in kafirin sun kai musu hari ya za a yi in taimako na lalle ba za mu taimake su ba to tun su suna can mu ce mu taimake su amma to kuma yanzu ya za a yi idan su kafir ne suka kai musu hari za mu taimake su su musulmin ko ba za mu taimake su ba ko ko za mu hana da haka dai zance mafi inganci sai mu shiga cikin alkawali gaba ɗaya da ba za su kai mu na hari ba falatan suruhum alaihim kar ku taimaki musulmi akan kafirai watan qudul ahdakum ku warware alqawli sai in kun sanar da kafirai cewa kun warware alqawli to wannan shikenan domin Allah ya ce wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na game da abin da kuke aikatawa in mun dauka basar na gani da ido kenan ko kuma wallahu bima ta'maluna basir Allah masani na game da abin da kuke aikata in mun dauka daga basira ne ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da malam ya kawo to idan muka koma karkashin wannan ayar da tana da tsawo innal ladina amanu waɗanda suka yi imani imamul qurtubi a cikin tafsirin sa al-jami' li ahkamil qur'an da yazo karkashin wannan aya har zuwa karshen wannan sura sai ce akwai mas'aloli fihi sab'u masail kenan waɗannan ayoyin suna ɗauki da mas'aloli guda bakwai ma'ana waɗanda shi yake son yi bayani akan su don ba ilimi baya da iyaka ba a cewa bakin waɗannan ne a akwai to sai yake cewa al'ula mas'ala ta farko qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani yace khatama sura bi dhikri bi dhikril muwalati na Allah ya rufe wannan sura ma'ana bayani na ƙarshe da zo ƙarshen wannan sura shine Allah ya wato karkare da ambaton almuwalati jibin tallamari liya'lama kullu fariqin dan kowace jama'a ta sani ta musulmi da kafirai waliyahu wane ne majibincin lamarinsa an gane ko ina fata ana fahimta ta to wannan kaga ya nuna maka farkon sura da ƙarshen sura to anan akwai wani littafi da imamu suyuti ya yi sunan samarasidul matali' fi tanasubil maqati' wal matali' ya yi shi ne don nuna alaka farkon sura da ƙarshen sura idan ka duba cikin wannan littafi sai ya ce iftatahat bi qawlihi wannan sura ta al-anfal ta buɗe da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika humul mu'minuna haqqa kenan su ne masu imani tabbataccen imani lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim suna da darajatun inda rabbihim wato darajoji a wajen ubangijin su wa maghfiratun da gafara wa rizqun da arziki karimun mai girma na mutunci wahtatamat kuma sai sura ta liƙe ta karkare bi qawlihi da faɗar shi ula'ika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim to kaga anan yana so nuna maka akwai munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura alqur'ani kitabun uhkimat ayatuhu to anan abin da nake son na ce ilmul munasabat ilimi ne wanda ke mai kyau abinda kaga nan farko da ƙarshe in sun yi munasaba abinda malaman balaga su suke kiran shi raddul ajzi ajuz ala sadr amma daga gaba ta koma baya baya ta koma gaba kamar da shi kuma lamba shi ke cewa duniya rawar yan mata na gaba ya koma baya ba mun ce kuma rawa ta halatta ba to almuhimmu dai idan mutum ya samu wanda littafi zai fahimci yadda ake samun wato alaka tsakanin farkon sura da ƙarshen sura sannan wannan kuma ba shi ke nuna ba a'a bakin wannan ta ƙare a'a munasaba tana iya ɗauka abu mai yawa kaga an buɗe da zancen ganima kuma an buɗe da zancen wato ribabbin yaƙi kaga wannan duk abubuwa ne da suke da alaƙa domin waɗanda an ka kama wajen yaƙi suna daga cikin ganimar da an ka samu yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba kaga nan ka ƙara samun wata munasaba kenan munasaba tana iya ta'addudi ilimi ne mai muhimmanci wanda kuma yana da janibi guda biyu dirasa ta'siliya da dirasa wato tatbiqiyya in an ce ta'siliya a fitar da ka'idodin shi wanda kuma ilmul munasabat akwai wani malami na kasar saudiya dr umar bazmun ya fitar da ka'idodin shi mai sosai ya nemi wannan littafi ilmul munasabat sannan ilimi na ta'sili kuma kala kala ne wato idan kana son ka san munasaba tsakanin wato sura da sura akwai shi duk da yake shi ibnu ashur ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri wanda ke da littafin at-tahrir wa tanwir shi ya tafi cewa bai ga cewa ba za a nemi munasaba tsakanin sura da sura saboda kowace sura tana da maudu'i amma malam ya manta cewa ko kuma wallahu a'lam ra'ayi ne na malami muna ihtiramin shi Allah ya ce qur'ani kitabun uhkimat ayatuhu dukkan ayoyin qur'ani ko ko tilka ayatul kitabil hakim shi qur'an littafi ne wanda ke cike da hikima ta kowace fuska yana da hikima kenan jerin surorin shi kan shi wannan sura ko da tana dauke mu da maudu'i to menene alaka tsakanin wannan maudu'in da wannan maudu'i wannan tabbas babu shakka akan shi imamu suyuti ya littafi tanasuqud durar fi tanasubis suwar mai son ya ga alaka tsakanin surori sannan kuma ga littafi marasidul matali' dan ka san alaka tsakanin farkon sura da karshen sura sannan ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama a farkon kowace sura da karshen sura zaka ga sun kawo alaka tsakanin farkon sura da karshen sura da kuma karshen sura da surar da za ta zo ina fatan ana fahimta ta sun yi bayani tsakanin wannan da wannan to sannan kuma in kana son ka san alaka tsakanin aya da aya akwai littafi guda biyu nuzamu durar fi tanasubi suwar na imamul biqa'i da kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur duk da yake at-tahrir yafi samun dacewa amma kana iya hada su guda biyu wato ka samu fa'idodi ka hada sannan ka san alaka tsakanin jumla da jumla ta alqur'ani at-tahrir wa tanwir yayi bayanin wannan sannan ka san alaka wato tsakanin kalima da kalima na alkur'ani shi ko ilimin nahawu ya kula da wannan sai ka nemi littattafan da sun kai i'rabin alkur'ani ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun da kuma at-tahrir wa tanwir ka san alaka tsakanin kalmomi sannan kuma da al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi da i'rabul qur'anil karim na muhiddin darwish zaka ga yadda ake sanin munasaba tsakanin kalima da kalima jumla da jumla sura da sura farkon sura da karshen sura karshen sura da surar da za ta zo kaga wannan ilimi ne ne mai yawa mai muhimmanci ta'silan wa tatbiqan sai kai bincike akan shi wannan na dan tsakaro mu ne dan saboda mu fahimci yadda munasabar take ina fata an fahimci wallahu ta'ala a'lam to to innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani imani yana da rukunai guda shidda mun san su waɗanda alqur'ani yana bayanin su a ko ina amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar imani da qaddara rukunai imani guda shidda ne kenan innal ladhina amanu bai kawo su ba amma za a kaddara su an san su wa hajaru waɗanda suka yi hijira hijira wato shine mutum ya fita ya bar garin shi akwai dalilin da ke sa a yi hijira akwai hijira ta siyasa akwai hijira ta addini akwai hijira don neman kuɗi akwai hijira don neman ilmi ko ba haka ba bincike ne mai yawa to ana zancen wa hajaru suka yi hijira hijira wato daga makka wato zuwa madina hijira wadda an kai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijira uku ne an yi hijira zuwa ƙasa habasha habasha yanzu tsakanin eritrea da kuma ethiopia nan ne kasa habasha to aka yi hijira ta farko musulmi aka je aka yi musu ƙarya aka ce mutane maka sun musulunta sun dawo wasu sun daga hanya suka koma wasu suka shigo suka iske ƙarya ne aka kama su aka yi musu azaba suka sake yin hijira ta biyu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu umurni sannan aka yi hijira ta uku ita ce wajibi sai an yi ta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya masa izini yayi hijira zuwa Madina waɗanda ba su yi hijira ba sun ka tsaya akan kafirci waɗannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce in dai har suka zamana akan kafirci ba wai dama sun zamana bane saboda ba su da dubara ba su da iko kamar waɗanda sun ka kasa to waɗannan Allah zai kama su Allah ya yi bayani a cikin suratu an-nisa innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وهاجروا سكا هجرة تو wannan hijira kun ji hijira guda biyu waɗanda an ka tabbatar suwa to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi yace la hijrata ba'da al-fath babu hijira bayan fathu yana nufin babu hijira bayan fathu makka irin hijira daga makka wato zuwa madina domin ita makka ta koma capital ta musulunci ta koma garin musulunci kinan ba a cewa an yi hijira hadisi ne kuna ummul mu'minin aisha yana cikin wato sahih muslim an gane ko ayoyi riwaya shi marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam muslim ya fitar da shi imam bukhari kuma ya fitar da shi daga abdullahi ibn umar amma mawqufan ba daga shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma hadisin dai ya an bi ta hanyoyin shi da dama ya inganta tun daga shirin ta hanyoyi daban-daban yanzu ina fatan ana fahimta ta to dan haka dai da ake nufin babu hijira ba yana nufin ba za a taba yin hijira ba nan yana nufin hijira daga makka zuwa madina babu ta da sunan hijira don makka ta koma garin musulunci amma shin akwai hijira mutum ya yi hijira a yanzu a'a idan aka hana ka bauta ma Allah kaga ba za ka iya addinin ka ba ka samu wuri wanda za ka je babu matsala ita wannan hijira akwai ta amma ba irin hijira bace irin waccan ina fata ana fahimta ta ya kamata mutane su fahimci wannan dan saboda suna cewa a hijira a taimaka yanzu musulmin da a duniya kusan mutum biliyan irin mutum biliyan 500 idan an ci dukkan sai sun je makka sun zamana saboda can da ake shari'a da qur'ani ya za a yi su zamana a can ya kamata mu fahimci shari'a da kyau sai dai wanda aka hana shi yake da iko ya je wani wuri ya bauta ma Allah sai ya yi hijira kuma Allah ya mishi alƙawali zai samu taimakon Allah wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu على الله وكان الله عليما حكيما to wannan kenan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wajahadu suka yi jihadi asalin aljihadu badhlul wasa mutun ya bada iya kokarin shi an gane ko daga aljahadu ne shine wahala sai ka kai matuka an gane ko aljuhud kokari kenan bi amwalihim da dukiyarsu suka sanya dukiyarsu don saboda addinin Allah ya ci gaba don haka tunanin addini ya ci gaba ko kasashen musulmi su ci gaba masu hali sun ki saka kuɗaɗensu akan inda Allah ya ce gwamnati ta ki saka kuɗi ga abin da zai amfani al'umma sai dai zuwa ga abin da zai ɗauki matasa a kai sojan shaye-shaye da tambada da ragaita ga binciken ilimi yana buƙatar jami'o'inmu suna buƙatar inda ya kamata a saka kuɗi don a ci gaba to wannan ko dai zamanto a ki saka dukiya an yi ɓanna ko ko a ɗauke ta a saka ta inda bai dace ba inda ƙasa ba ta ci gaba to wannan duk ba zai kai mu gaba ba dole sai mun sasu inda kasashen mu za su ci gaba da addinin mu kenan ana jihadi bi amwalihim da dukiya waɗanda Allah ya ba su sanya dukiyar su inda addini zai ci gaba wa anfusihim da kawunan su in akwai damar da akwai jihadi wanda mutum zai je shi yaki da kansa yayi fi sabilillahi an gane ko a cikin wato ɗaukakar da kalimar Allah akwai balaga ta wato akwai balaga ta taqdim wa ta'khir wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da kuma wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim babu lokacin da zamu kawo ta amma mai so ya diba cikin at-ta'birul qur'ani a wato safha ta 82 zai ga wannan bayani taba'a ta dar ibn kathir wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun ka yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su don daukar da kalima Allah fi sabilillah don Allah ba dan neman wata duniya ba da haka wanda duk yayi aikin Allah ba dan Allah ba in ya jira na tashin alkiyama baya da lada a wajen Allah sawa'an malami ne sawa'an mai mulki ne sawa'an mai kuɗi ne sawa'an talaka ne wanda ya bada karfin shi ka duba cikin hadisi na sahihi muslim waɗanda wuta za ta fara ci akan su waɗanda an ka ba su ni'imomi zaka ji irin yadda za su yi ma Allah bayani kuma Allah zai karyatar da su Allah ya muna tsari wallazina awau waɗanda suka bada taimako awo nan ma'ana sun bada kariya shine awa ya taro shi ya kawo shi an gane ko walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu misra insha Allah aminin wa nasaru suka taimaka suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka taimaki muminnai da suka zo ko kuma a ce suka taimaki Allah amma ana nufin sun taimaki addinin Allah dan ba wanda isa ya taimaki Allah sai dai ya taimaki addinin Allah in ka taimaki addinin Allah ka taimaki Allah ya ayyuhalladhina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kenan wa nasaru kana iya cewa wa nasarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa nasarun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam was sahaba ko wa nasarullah ay bi ma'na nasaru dinallahi subhanahu wa ta'ala ulaika humul mu'minun ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan sashen su masoyan sashi ne in dai ana neman masoyan sashi ta fuskar taimako mumini zai taimaki mumini kuma zai gade shi kamar yadda mun kai bayani ina fatan ana fahimta ta awliya'u ba'd walladhina amanu amma waɗanda suka yi imani mun faɗi rukunan imani guda shidda walam yuhajiru bu su yi hijira ba malakum min walayatihim qira'ata hamza malakum min wilayatihim min shay'in babu wace in tallamari tsakankanin ku da su hatta yuhajiru sai sun yi hijira to na an ce akwai wilaya tsakanin mu'minnai ba'dhum awliya'u ba'd nan kuma an kore an ce babu wilaya tsakanin waɗanda sun kai imani ba su yi hijira ba sai malamai suka ce to nan wilaya wadda ake nufi injo su malamai shine wilaya ta gado babu gado tsakanin ku da su domin su suna makka ku kuna madina waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi ce a'a nan abin da ake nufi shine can an tabbatar musu da wilaya ta imani nan kuma an kore ta rabon ganima in kun je kun yaƙi ba su da rabo cikin ganima amma zance mafi inganci wato shine cewa babu cin karo tsakanin waɗannan maganganu lalle akwai wilaya ta imani tsakankanin ku in busu kafirta ba in kun bu kafirta ba amma nan wadda an ce malakum min walayatihim ko wilayatihim babu gado tsakankanin ku daga baya an shafe shi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sannan kuma babu su da rabo cikin ganima don musu je sun yaki ba kuma ba su daga cikin waɗanda aka ba don musulunci ya kwadaitar da su ana son musulmi su taru su haɗu su kafa tasu daula don su yaki kafirai shi yasa aka tsananta a farko malakum min walayatihim babu wani taimako tsakankanin ku da su kalima ta walaya ko wilaya kira'o'i ne sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam qur'ani da haka wilaya duk da yake akwai wani malami na lugha ana kiransa abdul malik bin quraib al asma'i ya ce shi kalima ta wilaya a wajen shi kuskure ce wanda kuma babban malamin lugha ne to amma wannan abu kuskure ne domin waga ta tabbata qira'a to abinda ko tabbata qur'ani ba a shakka kasancewa shi larabci sai dai mu maima imamu al asma'i udhri ilimin shi bai kai can ba ko kuma yayi kuskure ina fata ana fahimta ta waɗansu daga cikin malaman lugha suka ce kalima ta walaya da wilaya duka abu guda ne an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a kalima ta walaya daban kalima ta wilaya daban ma'anarsu ba ɗaya ba to amma dai malamai suna cewa a'a duk ma'anarsu suna iya ɗaukar ma'ana ɗaya daga waliya ne shine ya jibinci wato lamarin mutum amma ana iya bambanta su ta wata fuska ma'ana akwai inda laraba suka fi amfani da kowace daga cikinsu ma'ana in an ka ce waliyun waliyi wanda ya jibinci lamarinka sai a ce bayyinul walaya walaya shi jibintan lamari ta fi tabbata waliyin mace waliyin wane waliyin ango waliyin safi yaro wanda yake ko waliyul yatim ko waliyu kaza mai jibintan lamari amma in an ka ce walin shugaba bayyinul wilaya wanda shugabancin shi ya bayyana kenan waɗansu malamai sun suka nuna cewa in an ce alwalaya jibintan lamari wanda bai kai shugabanci na abin na al'umma ba in an ce wilaya kuma ta shafi al'umma gaba ɗaya an gane ko kenan daga wato alwali ne waɗansu daga cikin malaman lokaci ce a'a da alwilaya da alwalaya duka ana amfani da su wajen jibintan lamari ana amfani da su wajen wato abin da zancen mulki waɗansu kuma suka ce a'a yan an ce ana amfani da su amma an fi amfani da kalima ta alwalaya wajen waliyi majibincin lamarin wane ko wance ko aure ko wani abu amma an ce wilaya galibi an fi amfani da ita wajen jagoranci to wannan kalima ita ce wadda yanzu in shi'a suke amfani da ita su a aƙidar su musamman shi'a ta ithna ashariya cewa ai wasu na itikadin an ɗauke musu ibada da farlanta musu abubuwa sai in mahdi ya bayyana to yanzu kuma ana ibada ana sallah ana waɗansu abubuwa to yanzu ya an kabi yasa ake yin su sannan kuma bai dace a samu shugaba ba sai mahadi ya bayyana to amma da yake shugabancin suna da bukatar shi saboda sun ga duniya ta canza dole suka kirkiro wata mazhaba musamman Khomeini ya kirkiro wilayatul faqih jagorancin faqihi kahin mahadi shi bayyana wanda waɗansu da yawa daga ciki yan shi a waɗansu saboda haka suka kafirtar da ma shi Khomeini kuma ba su yarda da shi ba shi ko ya laɓe karkashin aya ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum yace to nan wilayatul faqih kenan sakankanin su ma akwai rikici ina ganin kuma ɗaliban ilimi sai su yi bincike har doktora an rubuta akan wannan wallahu ta'ala alam malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira wa in istansarukum fi dini in sun nemi taimakon ku a cikin addini an gane ko wato in sun nemi taimakon ku a cikin addini ma'ana abinda addini ya yarda da shi fa alaikumun nasru to taimako yana akan ku an gane ko kenan an nasru alaikum domin kalima ta ala a larabci tana nuna kamar abu ne wanda ya tabbata a kanka wato tana nuna wani isti'la'i a cikin ilimin fiqhu ta'athirin haruffa a cikin ilimin fiqhu lamun tana nuna kamar abu an baka ala kuma tana nuna an dauka an dora maka wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna akan shi ya tabbata to fa alaikumun nasr kenan an-nasr alaikum taimako ya tabbata akan ku amma imamu zajjaj yace a larabci ana iya cewa fa alaikumun nasra al-ighra kenan kamar an annasra alaikumun nasra Allah ya dora muku taimako to wannan ba qira'a bace ta Qur'ani yana nufin kamar a larabci sai ya zaman to alaikum ismu fi'lul amri ne annasra maf'ulun bihi na ismu fi'lul amr ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum kaga alaikum da ala da kum din nan ya kuma ismu fi'lul amri ma'ana dai alaikumun nasru taimako yana akan ku illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai mutanen da akwai alƙawali tsakanin ku da su to nan in musulmi sun nemi taimako ba za su ba za ku taimake su ba sai dai ku ga musu muna da alƙawali tsakanin mu da su ba za a yake su ba shine zance mafi inganci to idan su suka kai hari fa sai waɗansu malamai suka ce a'a to in kun in shi yasa in za ku kulla alƙawli to kulla alƙawli ba za a taɓa ƴan uwanku musulmi ba waɗanda ba sa nan don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ka ku kulla yarjejeniya sashe da sashe ku bar ƴan uwanku ana kashin su waɗansu malamai suka ce a'a idan suka ce suka ma ƴan uwanku musulmi hari ko da ba ku saka su a ciki ba to za a je a yaƙe su a warware wannan alƙawari domin bai dace kuna kallo ana kashin ƴan uwanku musulmi ba wasu suka ce a'a ku bari in sun kama su sai ku fanshe su ku ba da kuɗaɗe kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani kadiba cikin tafsir na imamu sa'adi ya yi bayani mai kyau a ƙarƙashin waɗannan ayoyin Allah subhanahu wata'ala ce fa alaikum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq kalima ta mithaq asalin wannan ya'un wawun ce domin mithaq ne daga wathiqa shine abinda aka daure to sai a ce mithaq amma da sai an ce mithaq saboda kasra ta gabaci wato ya'un wathiqa shine abinda an ka daure tan tan tan alqawli kuma abu ne wanda an daure shi tan tan tan tan tan tan alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani naga abinda kuke aikatawa in mun ce daga basara ne na gani ko kuma wallahu bima ta'maluna basir Allah masani naga abinda kuke aikatawa in mun ce ne daga basira adaran ma ana nuna mana lokaci ya dan fara matsowa a karanta aya wato wannan sai mu abin nan karkari
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير malam ya ce wallazi na kafaru waɗanda na kafirta kinan suka kafirce ma Allah da kuma rukunnan imani ko wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida ko ba haka ba ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibin lamarin sashi ne fin nusrati wajen taimako wal irthi da gado kafiri na taimakon kafiri kafiri kuma yana gadon kafiri fala irtha bainakum bainahum babu babu gado tsakanin musulmi da kafiri ko ba haka ba la la yarsul muslimul kafir wal kafirul muslim hadisi cikin sahih bukhari to illa taf'aluhu in buku aikata shi ba tawallil muslimina in buku jibinci lamarin musulmai ba wa qam'ul kuffari kuka tankware kafirai takun fitnatun fil ardi to za ta zama to fitina a bayan ƙasa waɗansu malaman lokaci suka ce a larabci ana iya cewa takun wato abin nan wato fitnatan kenan sai zama to kenan takun wato al-musahala barin da kun kai fitnatan za ta zama to wato abin nan fitina fil ardi a cikin ƙasa in kun kake taimakon musulmi to za a samu banna a bayan ƙasa fitnatun za a samu fitina a bayan kasa kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an fitnatan ukan ma'ana sun kai guda takwas wa fasadun kabir da banna mai girma bi quwwatil kufri kafirci zai yi karfi wa du'ful islam da kuma raunin musulunci imam al-qurtubi da zo karkashin wannan aya yayi istinbati irin wannan lafazi ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na abu hatim al-muzani wanda kuma sahabi ne so ba shi ta tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai da malamai suka ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu ko fa ankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan wanda ya zo muku yana dauke da addini kun yarda da addininsa da ɗabi'o'insa to in yan nemi aure a bashi idan bukui ba za a samu fitnatun fil ardi fasadun kabir sai zaman to ya dace da wannan wato irin wannan aya illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir sai dalibin ilimi yayi bincike a cikin shari'a abubuwan da za su haddasa fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi wannan aya tana dauke da bayani mai yawa kuma ga alamu dai sura ta yi kusan kai karshe ba mu sani ba gobe din in Allah ya kai mu da in za mu karkare ko mu kai karshen ta gaba ɗai ko kuma ya zama tun dan raga wani abu sai kuma bayan sallah babba in Allah ya nuna cikin masu rayuwa za a mai da tafsiri a can masallacin Imam Malik insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh